أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من رأى الله بعين وسورة محمد بن عبد الله وآمنة أبو الفاطمة والقاسم الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق على صلاة بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وامتدار العظيم ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله وعلى آل بيته وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان والد بن أبي طالب وستة الباقية وسعد وسعيد ودلات وزبير وأبو أبيرة بن الجراء وعبد الرحمن بن أوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن برزق المقسوم الحاكم القاسم أبو العباسي الشيخ أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله عن خليفته ووارث سره وكيل السر السر صاحب الفيلة صاحب الشريعة والحقيقة غوث الأغواس لبراس القلوب أبو إسحاق باي برحمنيا ورضي الله عن شيخي ومربي ومشربي وفقري وملاذي وأديبي ومصري وتاجي الشيخ الأعظم الذي بارك الله فيه صاحب أثر صربة في الظاهر والباطن شيخ الخدمة مولانا الكاكاكين سيدة الشيخ محمد رادس الجسوي القائل إنما الأعمال الدنيا وإنما لكل امرئ ما نوى القائل أذر رسول الله إن كفرت في وصفي فإن جمالك لن يوسف القائل روى رسول الله أمري فلن يزل يساعدني داري فصرت ممجدا القائل علقت به والناس في سنة القرى تمتعت منه دار إذ كنت مفردا القائل صلاة ومدحا منه كسرت جيلما ما بعد أباب رسول الله في الظاهر والباطن الجن والإنس والملائكة الرحمن وهي مثل الإسلام المباركة الميمونة كلام الجنة في الجنة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillahi muna mika godiya wa alaran Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da daukaka wanda ya cika ya tumbatsa ya kai ya kawo wanda girmansa ya wuce tunanin halittar dan adam duk inda mutum ya tunanin girman Allah to Allah ya wuce haka din a yau ashirin da da bakwai ga watan Ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu daga Makka zuwa Madina yayi daidai da a sha takwas ga watan april 2023 miladiya alhamdulillahi yau za mu rufe tafsirin ƙur'ani mai girma wanda muka fara shi da ikon Allah da izinin Allah albarkacin sayyidul wujudi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ɗaya ga watan Ramadana a yau insha Allah tabaraka za mu rufe wannan karatu jiya mun yi karatu duk da bamu dawo da wuri ba a mun yi karatu a cikin suratul baqara mun tsaya mun kwana a aya na ashirin da biyar za mu tashi aya na ashirin da shida a ina ganin mai yiwuwa mu tattaɓa wasu abubuwa da muka yi baya tun da kan sumuni ne ko in Allah ya kai mu shekara mai zuwa sai mu tashi a gurin kawai saboda ko da mun shiga bai wuce mu yi ma aya ɗaya ba saboda bayanin yana yin yawa tun da kaga tun daga farkon watan gaba ɗaya daga fat daga a'uziya zuwa fati zuwa bismillah zuwa fatiha kwata kwata ayoyin da muka yi aya ashirin da biyar alhamdulillah ko wannan ya ishe mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya amfana da abin da aka yi suratul baqara tana ɗauke da rabinta gaba ɗaya magana akan banar isra'ila ne rabinta ayoyi guda biyu na farko zuwa ko ayoyi guda hudu sun yi magana ne akan masu imani mumunai da suka yi imani da sayyidina rasulullahi sa'annan akwai ayoyi guda hudu har yanzu da suka yi magana akan kafirai da makomarsu sa'annan akwai aya goma sha uku waɗanda suka yi magana tsura akan munafukai da halayensu da makomarsu to rabin sura malaman suka ce nisfu suratul baqara ta yi magana ne akan bani isra'ila bani isra'ila din nan su ne babu annabawa da ake da yawa kamar cikin bani isra'ila su ne suka fi yawan annabawa shi za su ce cewa nahanu abna'ullahi wa ahibba'u mu ɗayan annabawa ne kuma masoyan mu ɗayan na rabu mu ɗayan annaba ne ko masoya masoyan Allah tabaraka ta'ala to wannan wannan hamamin ya ɗauke su har ya kai ga suna faɗan abubuwan da har ma kai suka ce Uzairu dan Allah ne wa qalat yahudu Uzair bin Allah ko sanan nasara kuma suka ce wa qalat nasara musu bin Allah nasara suka ce wai annabi Isa alaihi salam dan Allah ne sai Allah yake cewa lakin kamar lazina qalu inna la salisu salasa haqiqa wayanda suka ce Allah uku ne Allah uku ne sun kafirta haqiqa sun kafirta to menene ya jiya mun yi magana akan a ubangiji tabaraka ta'ala shi Allah Allah girman sa ya wuce dan adam ya tunano shi wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ya cikin Bukhari manzon salama yana zuna cikin sahabbansa wa ayyuban ya fito sai ya samu sahabbai suna zaune sun yi jungun jungun suna tunani sai manzon Allah su salama ya ce me kuke yi sai suka ce natafakkaru fi Allah sun muna tunani akan Allah girman Allah fadin Allah yanayin Allah na da jiki na da fadi na zama na tashi da sauransu kaman aqidan wasu sai manzon salama ya ce la tafakkaru fi Allah fatuliku tafakkaru fil khalqi Allah la tafakkaru fillah ku tafakkuri a cikin halittan Allah kar ku tafakkuri akan girman Allah in ku tafakkuri akan Allah za ku halaka shine Allah yake gamna Qur'ani yana cewa inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقودا ولا جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض شنو مالك ko ki kalli halittar sama da ƙasa da sabawan dare da rana aya ne amma ga masu wa masu hankali kamar an tambaya Allah suwa masu hankali sai talatin ne sun laha kiyaman masu zikiri a tsaye wa qu'udan sanan suna zikiri a zaune wala junubi in suna kishin gida ma zikiri suke yi a kwance ne zikiri suke yi sai ya ce wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh kuma suna tafakkuri a cikin halittar sama da ƙasa wata fikar fi karki sama tul ardi rabbana ma khalaqta hadha batila ubangiji fa bai halicci wannan abin saboda wasa ba da halittar sama da ƙasa to wannan tafakkuri din shine asalin tafakkuri da ake magana a kansa na ake yi a gurin tarbitar askari ko idan aka ba ta kai istighfari ɗari biyar salatul fati ɗari biyar ko sa'an nan a baka la ilaha illallah al awwal al akhir al zahir al batin ɗari biyar a baka muawwali ka karanta kafa uku ko bakwai to in kai wannan sai ka ce la ilaha illallah al awwal al akhir al zahir al batin sai ka sai ka tafakkuri Allah na cewa afalar tafakkaruna al qur'an afalar tafakkarun a wani guda ce afalar dabbarun al qur'an wani guda ce a fala ta aƙilun a fala ta zakarun ko duka wai kin ba za kuna tafakkuri ba ne wannan ya isi mutum mai hankali ya gane cewa lallai akwai Allah halittar sama da ƙasa ɗin nan sa'an nan har yanzu ya ishe ka ka gane cewa lallai Allah ɗaya ne kuma a bauta masa shi kaɗai a matsayin Allah ya ishe ka gane cewa yadda Allah ya gaya maka girman manzon Allah duk ƙur'ani tun daga bakara zuwa nasu ina magana ne da malamai da kuma ɗalibai da jahilan gefe gefe tun daga bakar zuwa nasu babu inda Allah ya faɗi siffan wani mutum yace azim sai annabi Muhammadu bari ka ji da kyau Allah na faɗa kuma yana cewa rabbul arshil azim nawa daya na biyu yana cewa akan bangaren mata inna kai da kunna azim kana jina ana jina na uku shine wa innaka la'ala khuluqin azim ya rasulullahi kage ce rabbul arshil azim ko da ke an taɓa wani jahili a garin nan ya ce wa rabbul arshil azim wai al arshi mai girma subhanallahi to ka tabbata dai ba je makaranta ba eh ba zo ga malam bane kawai ana kwangila ne ye rabbul arshil azim ubangijin al arshi mai girma waye mai girman Allah ko al arshin Allah ba al arshin ba rabbul arshil azim al azma yaudu ila rabb la ila al arsh dole sai mutum ya koyi larabci kuma sai ya san nahu sai ya san balaga sai ya san mantiki sai ya san fiqh sa'annan sai ya san usul na addini ko sannan sai ya san ilmin tafsir sai ya san al'adabu shi'ir jahiliya sannan sai ya san ilmin balaga ko sai ya san sarfu sa'annan duka sai ya tara ya samu mantiki ko sai ya tara duka ya samu usul na hadisin manzon Allah sannan sai ya san usul na tafsir sai ya san ilmin tafasir ko akwai littafin da shau abdullahi gwandu balaraba hausa ya yi ana kiransa littawu tafsir duk mutum da zai tafsiri a zamanin da muke ciki bai malke da littafin ba to za a dai tafsiri ai ba tafsiri ba sai tafsiri in ka tara wannan sai ka gane cewa an ce rabbul arshil azim ubangijin al'arshi mai girma ba al'arshi ne mai girma ba allah ne mai girma ina sa rike mun wannan ɗaya kenan na biyu sai Allah ce inna kaida kunna azim a wani aya ko kaidin mata yana da girma me yake da girma kaidin sai ku ji na annabi Muhammad ya sha bambam sai Allah ce wa innaka la'ala la'ala bil ain la'ala khuluqin azim ya rasulullah duka wai sai suna da girma suna da girma to annabi abinda Allah ya ce wa'innaka lallai cewa kai la'ala na rantse kana sama da halaye na girmamawa ba wai kana da halaye na girma kaga an ce ubangiji al'arshi mai girma kai din mata yana da girma yace to shi kuma annabi yana sama da halaye na girmamawa ne ba wai yana da halaye na girmamawa ba a'a sama da su yake جزت قدرا فما امامك خلق فوقك الله والبرايا وراء النبي محمد كنا كو eh annabi Muhammadu da girmansa da kimarsa da martabarsa da darajarsa da annabtarsa da manzancinsa gaba ɗaya komai nasa babu ya nasa babu wanda ke da irin shi yace fama amamaka khalqun babu wani halitta a samanka fa kaka Allah Allah ne kadai a samanka annabi Muhammadu amma ban da wannan babu Allah bai ba sallallahu alaihi wasallam shi alfaza zana cewa nabiyun bi ghairi alwahyi la yatasarraf ko annabi in ba an masa wahayi ba ba cewa komai saboda isuwa ba gajiyawa ba saboda isuwa ba gajiyawa ba wannan fa shine mai gidanmu abin da yasa ni cikin magana saboda social media ana rawar karatu live an fahimce ni saboda ka ubangiji tabaraka wa ta'ala da girmarsa da buwayarsa ya ce lallai annabi muhammadu yana sama da halaye na girmamawa wannan manzan Allah shi ne Allah yake hada sunansa da nasa a Qur'ani gaba da tun daga bakar zuwa nasa za mu dan taba wani abu kaɗan idan mutum yana ganin zai iya warware wannan to sai dai rufe Qur'ani Allah na faɗa Qur'ani na cewa ya ayyuhal ladzina amanu atiu la wa atiu rasul ya ku masu imani ku bi Allah ku biyayya wa Allah ku biyayya wa Annabi Muhammadu Allah ya raba Allah da manzo Allah ɗaya kenan Allah yana faɗa a Qur'ani har yanzu na cewa yas'alunaka anil anfal قل الأنفال لله والرسول أقل شيء سيتني فاتقوا الله wa aslihu baina wa aslihu zata bainakum wa adi'u Allah wa adi'u Rasul suna tambayan ka akan ganima ya Rasulullah ku ji karatun da kyau sai Allah ya ce kulil anfalu lillahi wa rasul to nan ganima na Allah ne da manzon Allah ganima na Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ka dawo zaka ji Allah yana cewa wa rafa'ana laka zikraka ya rasulullah Allah ya hada da manzon Allah ko ya raba a ka dawo kar musulunci mu gani mun ce kar musulunci ne ake cewa ashhadu an la ilaha illa Allah wa la sharika lahu sai me wa ashhadu da Allah wannan wawun din menene ma'anar sa ne a nawo wawul me wawul adam da na shaida Allah shi ɗaya ne ba shi da abokin tarayya da annabi Muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne in ka faɗi wannan kalman ka zama musulmi amma idan ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ka hada ma da lawul mulku wa lawul hamdu wi wi wa yamitu wa huwa hayyul la yamutu wa huwa ala kulli shay'in qadir wallahi tallahi in sunanka ene ka ne har yanzu ene ka kace baka musulunta ba an gane karatu ana fahimta abin da nake so in cire mana abubuwan da aka damaimaye mutane a ciki ne ana son a raba su da manzon Allah. Dole wai ƙarfi da yaji an ɗauki ƙwangilan da sai an raba mutane da manzon Allah. Wallahi ba zai rabu ba, ba zai yi ba. Wannan ɓangaren kenan. Da Allah lada wa yake ba da lada? Allah ne ko? To mu ko ba hadisi manzon Allah mu ji. حديث عبد الله حديث عمر بن الخطاب حديث na farko a cikin Imam Muslim ya rawaita hadisin an fahimta ko Imam Nawawi ya kawo hadisin malaman hadisi da yawa sun buɗe littafin hadisi da shi Bukhari ya buɗe littafin da shi Imam Bukhari wanda Imam Nawawi shi ma sul ya kawo shi a cikin littafin da ake kira Arba'un Nawawi shi ne yake cewa إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه الإمام المحدثين haka ne ko ba haka bane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi hijira daga makka zuwa madina idan ya yi dan Allah ne da manzan Allah hadisi na kai fada in ya yi dan Allah ne da manzan Allah to ladan hijiransa yana wurin Allah da manzan Allah ha gurin ba da lada ma a da annan Muhammadu Muhammadu Abdullahi gaira mushabbahin bihi basharun man rama zalika safihi inji shehu ibrahim annabi muhammadu bawan allah ne duk wanda yake ko tunanin annabi sallallahu mutum ne kaman ko yace ba kaman ko gaira mutabbayin bi basharu ba a cewa annabi sallallahu mutum ne kaman wani ba ya yiwa ba a kaman shi wai kaman annabi muhammadu babu duk wanda ya faɗa haka yace wannan wawa ne karbar shi gurin ba da lada sai annabi ya ce la da fajratu ila Allahi wa rasuli yani fa sawabu ila Allahi wa rasuli sakamakon ladan hijirarsa ko aikinsa don saboda yanzu sai mu kadaranta shi akan aiki aiki sakamakon aikinsa na wurin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ana fahimta jama'a to shikenan tunda sakamakon aiki na wurin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ashe haddace na sallama aka bada wannan ladan mu je gaba hadisi na gaba a gurin sai na umar yace za ta yaumi izala alna rajul shadidu sawad sa'al sha'al shadidu bayad siyadi la yura alai athar safari ولا يعرف منا أحد حتى جلس النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسر ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فاخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهادة أن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وجبت لمن لا سبيلا فقال صدقت فقال فأجبنا له فقلنا فأجبنا له يسأله ويصدقه صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هكذا يتي صدقت يتي فأخبرني عن الساعة تتي ما المسؤول آه فأخبرني عن الإنسان يتي الإنسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك sai ta sadaka fa akhbirni an sa'ati fa qala mal mas'ul an hada min as-sa'ili sai fa akhbirni an amaratiha yace an tanzal amata rabbataha wa an targhu fatal urata ri'a ash-sha'i yatawna fil bunyan falabisna maliyan yace falabisna maliyan yace sayyidina umar radiyallahu ta'ala yace a a yace sai sabi sai mutumin sai tafi falabisa fazaba ko falabisa yace falabisna maliyan a wata ruwa yace falabisna maliyan sai qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya umaru atadri man sa'ili kuji da kyau fa qala umar allahu wa rasuluhu a'lamu kuji larabcin da kyau Allahu wa rasuluhu a'lamu ba Allahu wa rasuluhu a'lama ba in mutum ya iya daidai su da larabci ya hauya warware ana cewa wai muna wai matasa yadda rikan tijaniya na yanzu suna alfahari da larabci wala ba alfahari bane ba alfahari bane wa ma bi ni'mat rabbika fadis in mutum ya yi hau ko ba haka bane a amma ba alfahari muke ba ni man Allah bane muke faɗa manzon Allah sallama jibrilu ya zo ya tambayi manzon Allah wani hadisin kowa san shi har shakka bar cire mana kawai maganan da sayyidina Umar ya faɗa annabi Muhammad ya tabbatar da shi an gane mala'ika jibrilu ya zo ya samu sayyidina sallama ya ce ba shi labarin musulunci me ne musulunci sai ya faɗa musu musulunci ne da Allah da manzon Allah sallama shine musulunci sa'annan bayan haka an yarda da Allah an yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallah azumi zakka aikin haji ko sai ce to menene imani sai ce ka imani da Allah shi kadai yake imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa subhanahu billahi wa malaikatihi wa kutubi da littafansa wa rusuli da manzanninsa wal yawmil akhir da lahira wa tu'minu bil qadri khairi wa sharri sune guda shida iman da alkhairi sharri da alkhairinsa kaddara kai alkhairi da sharri sai ya ce menene kyautatawa shine muqamul insani sai ce ka bauta wa Allah kaman kana ganin sa idan baya ganin sa ka kazarta shi Allah yana kallon ka la ilaha illallah Muhammad rasulullah haka muke bautan Allah ko ga ladan ko eh a sai ya ce ka ba labarin tashin kiyama yawa sai manzala sallama irin kayan su ma'ana tawadu ana cewa man tawadda arafahu Allah duk wanda ya kaskantar da kai sai Allah daga shi ko manzo sallama na cewa ana sayyidu wulidi adama wala faqra wa adama man dunahu tatani wa ayyuman qiyamah hadisi irbad bin sariya yace ne shugaban ya'yan annabi adamu gaba daya da annabi adamu da wani annabi adamu gaba daya suna karkashin tuta na ran tafi kiyama kuma ba alfahari nake yi ba sallallahu alaihi wasallama in alfaharin ne ma fa ya kai yayi saboda duk duniya babu kusa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai manzon Allah shau alfaza yana fara cikin shirin cewa بدايته لم تتصف عن بدا... نهايته لم تتصف عن بداية بدايته للمرسلين إناد هم الشوب وصل حوله وهو القلوب صلى الله عليه وسلم هكذا girman kujerar manzon salama kololuwan darajar annabi ba a san farkonsa ba yace farkon inda darajar annabi salama ya fara to daga inda annaba suka tsaya daga nan annabi ya miƙe tafiya suna kewaye da annabi salama suna haske shi kuma shine kudu shine ne haska su sallallahu alaihi wasallama shine cewa Ibrahim cewa fa asartu hubbal mustafa duna ghairihi walau umma kursumin walau kana maryama ko fa man rama jarki fi siyaqi nabiyyi la faqad rama amran musta'ala muharrama wa man rama awjal amt yawman wa aywama inji sahibul waqti to a wani gurke yana cewa waya ci ka bada zatu wa sifatu muhammadu fi ilal amdi min amdi ahmad ko sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wallahi ya ishe ka yabo waya ci ka bada zatu zatin manzon Allah da sifar manzon Allah ya ishe ka yabo muhammadu fi ilal amdi annabi sallallahu alaihi wasallama shine aikin godiya min amdi ahmad daga gurin godiyan godiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to duka dai halittan Allah babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai jibrilu da karshe sai sunna amurka da karshe sai mutumin ya sai wannan mutumin ya tafi mu san waye ba sai muka dade muka dauki tsawon zamani tsawon lokaci muna zaune sai annabi Muhammadu ya ce ya Umaru ya kai Umar dan Khattab a tadari mani sa'ilu ka san waye wannan mai wannan tambayan sai annabi sai sayyidina Umaru ya ce Allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da annabi shi ya fi sani bai ce a alama ba saboda ƙarya kake wallahi kamar ƙarya larabci na rantse da zatin Allah yace Allahu wa rasuluhu Allah da annabi nawa biyu sai ya ce a alama shi ya sani in biyu ne zai ce a alama sai ya sa alifin illa a wurin ba a rabawa kenan wani rabawa in mutum zai raba mu koma Qur'ani ya raba mana Qur'ani Allah na faɗa a Ƙur'ani yana cewa Allahu wa rasuluhu a haƙƙu an yurduhu in kanu muminin. Ƙur'ani ne ko kuma larabci na haɗa. Ka san na taɓa haɗa ma wani larabci wai shi aso da sunna kawai na ce mashi ayan Ƙur'ani ne ya dinga ne ma bai gano ta wani ce jahili sha sha sha. Kuma ya zo na kistasin shi Ibrahim ne. Ah. Allah ya ce Allahu wa rasuluhu Allah da manzansa Allah da manzansa nawa biyu a haƙƙu shi ya fi cancanta inda Allah yana raba kansa da manzansa salma sai ce a haƙa sai kawo alifin illa gaba ana kiransa akwai harfa guda uku a cikin a cikin harfofin Qur'ani idan suka zo jam'i ne akwai wawun akwai ya'un akwai alif ana kiransa huruful jam' to babu koyi daga ciki sai ce a haƙu shi ya fi cancanta ya ɗauko shi ne da bibiyu sai ya mai da shi mufrad sai ce ɗaya ne Allah da manzansa a haƙu shi ya fi cancanta sai ce inda yana raba sai ce a haƙa sai bai faɗa ka bai ce kai gabara na maka iya larabci ba yace an ruduhu kai da shi bai ce an ruduhu ma ba duk wanda wallahi tala ko islamiya ya je ana kudu larabci ya san huma ya san huma da hu bambanci ko lahu lahuma ko ba haka bane jam'i ko in an ce haku an ruduhuma jam'ul muqayyad ba jam'ul mutlaq ba haka ne to sai ce Allah da manzansa a haƙu shi ya fi dantanta an rudu kai da shi waye Allah ko annabi ba a bani ansa annabi Muhammadu sallama kuma har yanzu wani abu a Qur'ani wato Allah in ya fara hada abubuwa a Qur'ani ko idan ka ji irin wannan tauhidi na mai da Allah jiki din da ake rusa annabi akai sallallahu alaihi wasallam sai ka ga abin ya zama wasan yara sai ka rasa gane abin da ake yi annabi Muhammad sallallahu Allah ya faɗa a Qur'ani na cewa a matsayin manzo Allah wa man yu'i rasula faqad aqa Allah la ilaha illallah Muhammadu Suma Allah ya ce duk wanda ya bi Annabi Muhammadu haƙiƙa ya bi Allah amma Qur'ani tun nan alramomi ne tun daga bakara zuwa nas babu inda Allah ya ce wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah babu shi Annabi ne kadai Allah ya ce in kun bi kun shirya wa in tudi'uhu tahtadu idan wa ake bi Allah annabi Muhammad Qur'ani yana ga mana kulin kulin kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yubikum Allah kaji wani abu da Allah Qur'ani magana waye magana Allah ko to sai Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah kaga ya musu sallama in kuna kuna san Allah fattabi'uni kubini wa zabi manzan Allah to a Qur'ani maganan Allah kuma sai ga harshen manzan Allah sallama cikin Qur'ani la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annabi Muhammadu nan wai zaka iya raba shi da Allah kuwa? to in azu- an zuba nono a cikin ruwa a separate ɗinsa kowanne ya fita mu gani kuma ba Allah bane kafin wani ya zo ya ce Muhammad Awal Zaki Jos ya ce Annabi Muhammadu Allah ne ban ce ba ko saboda zamani ne na, na juya wa mutane magana a social media da sauransu ko ba gaskiya bane ba saboda amma baka isa ba in dai a Qur'ani ne da hadisi manzo ba kariya ne karba Allah da manzo Allah ba zai yi ba ba zai yi ba Allah ya ce kai Allah ya faɗa ka san me za mu bi abin da annabi ya zo da shi ma atakum rasulu fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu abin da annabi sallama ya zo muku da shi ku rike shi abin da annabi yana go away from it ka guje shi kawai wa ake bi shugaban halitta manzo sallama na faɗa hadisi a cikin sahih bukhari sifili na uku a bugu irin nawa yace Allahu huwa al-mu'i wa ana al-qasim Allah shi ne bayarwa amma ne mai mai rabon abu la ilaha illallah har yanzu manzon sallama Allah na faɗa a Qur'ani a cikin Yasin yana cewa a wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin komai da komai da kasan na tare shi na aje shi a gurin wannan jagora mabayyani annabi Muhammad wanda yake magana wai an sama bai san gaibu ba sai na ya bani dariya wai menene gaibu ne a larabci in an ce gaibu a kalmar larabci ne ma'anarsa ma gaba an ka au ma gifta anhu ko ba haka bane abinda ya buya ma ko abinda ka buya da gare shi shine gaibu to wannan abin akwai gaibun da yake Allah buya akwai ka koma bangaren imani ma gaba ɗaya gaibu ne an tu'minu billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khayri wa shar duka abin da zai faru ne amma duka ka sallama ka yadda to akwai gaibin da yake Allah kuya to Allah ne annabi Muhammad bai sani ba magana ne fa na hankali da ilimi magana ne yana buƙatar ilimi da zama da malamai gaskiya dole dole sai ka zauna a gaban malamai a zaure sun koya maka yadda ake karanta annabi Muhammad sallallahu alaihi dole dole dole kawai a bari to labarai ka karatu ba ƙarya ne wannan kenan sa'annan in ka dawo har yanzu wani Allah yana magana akan manzo Allah a cikin suratul zukhruf qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidina ya rasulullah sallama kaga ya musu in Allah yana da to ni annabi Muhammad na fara bautar Allah tun lokacin babu kowa shine baban mu Shehu Ibrahim yake cewa رسول من المولى وآدم لم يكن ويبكى رسولا دائما ومعظما شوف إبراهيم بالله الذي جاء بندك جنيرة تكون قرآني سيدة غرغر وقولان كان يبي كيبا كو شوف شوف جانا سوا فإذا سمعتم عني شيئا فزنوه بميزان الشرع فإن وافق فخذوا ما وإن قال فاتركوه wannan fa shine iyayenmu malamanmu duk abin da ka ji na faɗan to ki gani to ka auna shi da Qur'ani da hadisin manzon Allah idan yayi daidai ka dauka mai baka aje shi to a gurin awun ne ake samun matsala shi kanshi mai aunawa ya kamata a auna shi eh ma ha to kaga da dan qawaidi alari ismawi izi an take daga tafsiri ka je kai karatun jami'a karatun syllabus karatun a a a time kawai na cin jarabawa an yi hand out ka an ɗauko hadisai guda uku guda hudu guda biyar bukari an ɗauko guda uku muslim an ɗauko guda biyu abu dawud an kawo guda uku tirmidhi an kawo ibn majah an kawo muwatta malik an kawo arba'una nawawi an kawo sai a ce ai an gama bukari muslim tirmidhi sai ga mutum yana bada reference da shi sai ce ai na'anu rijalun kum rijalun wa na'anu rijalun su wayancan ma mazaje ne mu ma mazaje ne ai muna da digiri ko dakta ne ni daktoci nawa ne suka kwaɓa larabci muka koya musu hankali a social media ai kowa ya sani don da ke social media sai karatu a gaban iyayen kamala Allah ya saka wa iyayen mu da alkhairi Allah ya sa mu gama da su lafiya da suka wani sau kuma Allah Allah ta sai kabaru karatu za a yi littafi bango to bango in ka gama sai malami ya ce to littafi kaza yanzu zaka sa ba kai ka karo da ban ka zo ka aje ba kace malam ina son karatu sabani yanzu ko eh mal dalibi zai zo ya ce malam littafi kaza nake son karanta eh shi zai zaba to ta yaya ina adabul ilm babu ba a san ta'alimul muta'allim ba a san ta'alimi to duka dai in ka taro duka wa'annan suna gaya maka girman manzo Allah ne a takaice ba a raba Allah da manzo Allah ba za su rabu ba ga wasu hadisai nan zan karanta su sai mu gabatar da addu'a ayi abubuwan da ya kamata ayi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani mutum ya taɓa manzo Allah a a bishaka akwai manzon salama ya zo sai ya ga wani mutum yana ci abinci da hagu rami salama rajulun ya akulu bi shimal fa qala lahu sai manzon salama ya ce masa kul bi yaminika ci da daman ka mana faƙala sai ya ce la asfam ba zan iya ba wai ya gaya wani sama ba zai iya ci abinci da dama ba sai annabi ya ce sallama ƙala lasta ɗa'ta ba za ka iya ba shikenan ya abin da zai gaya masu kenan ƙala rawi mai ruwa ya ce fa ma rafa ila fihi rawa muslim fi ashraba imam muslim ya rawaito na hadisi a cikin ashraba a cikin muslim sai muslim yace ba zan iya ba ya rasulullah sallama annabi ce ba za ka iya ba kawai da yana faɗa haka sai hannun bai iya daga hannun kuma ya karso bakinsa ba har abada saboda ya ja da wanda ba a ja da shi nabiyun azimul qadar bil haqqi mursalu yu'allu bihi muskana tiflan wa yunhalu nabiyun nabiyun nabiyun nabiyun nabiyun karimun lam yakun mithluhu qatu in ji alfazazi ko saboda ka kamar annabi babu yayi rashin ladabi ne wa manzon Allah annabi sallallahu alaihi ya ce masa ka ci abinci da damanka ba a ci da hagu sai ce wani ba zai iya ba ba za ka iya ba sai ce nan yana da ba kuma ya shiru to daga nan kuma shi kenan hannun bai ƙara aiki ba manzon Allah sallama anan annabi sallama ya ce Allah ya dauki hannun kare ƙara yi ba abinda manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam a sa'an nan abu na gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tare da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mu koma ayan Qur'ani kafin mu bude gurin manzon sallama ya dauki takobinsa ai hannunsa mai albarka sai ya yi ibi ƙasa sai ya ya watsa wa kafirai su ce shafin wudu gaba ɗaya shiga idanuwansu sai Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama lokacin da ka jiwa ba kai kai ba Allah ne ya yi jifa lokacin da kai jifan ba kai kai ba kuma duk sabai suna kallo manzon sallama ne to qur'ani ya ƙarya kenan to ya kai yaya manzon sallama zai yi aiki Allah ya ce shi yayi saboda aikin Allah annabi Muhammad yake yi eh sa'annan annabi saboda girman sa shi kadai ne Allah ya ce masa innal ladzina yubayi'unaka inna ma yubayi'una la yadullahi fawqa aydihim shugaban halitta annabi Muhammadu jama'a mun gane girman manzon sallama kuwa wannan fa shine manzon Allah da shaka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallama Allah ya ce masa ka juya saman wasu kula ta rike ehe lalle wannan asalin ba gari ka aika dukkan mutane ka ake gani mala da ganin ka da garin suka zo Allah tabaraka ta'ala ya ce a lokaci a lokaci wanda suka maka mubaya ba kai suka ba ni suka ma mubaya ba kai suka ba ni ne kai da wanda ka dauki kowa dora hannunsa ka dauki hannunka na farko kasa ɗaya hannun damar sallama na farko da aka gama sawa shi manzo sallama ce ga ɗayan hannun na sayyidina usmanu ne sai Allah ya ce nawa ne yadullahi fawqa aidihi in ka fassaran tashi da fassaran gatari amma a fassaran da malamai suka koya mana ikon Allah ne akan hannayensu wato hannun annabi Muhammadu ikon Allah ne la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da Allah bai ci sunansa da annabi a cewa albarka ke cewa nabiyun azimul qadari bil haqqi mursalu ba annabi ne mai girman daraja da gaskiya aka aiko shi sallallahu alaihi wasallam sa'annan har yanzu manzon Allah din dai sallallahu alaihi wasallama Allah yake cewa la'amruka wa innahum lafi sakratin ya'mahun Allah ya ce na rantse da rayuwanka ya rasulullahi rayuwa Allah me Allah faɗa ne manzon sallama duk wani man kana da ya alif ya alif billah dole da rantse rantse da Allah ko to Allah shi kuma rantsuwa da rayuwan annabi Muhammad ke rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kada Allah ya ce miki yayi rantsuwa da lokacin da annabi yake nan yace wal asr innal insana lafi khusr wal asr na rantsi da lokacin da annabi sallama yake nan shine kadai Allah ya ce la uqsimu bi hadzal balad wa mene wa anta hillun bi hadzal balad wa walidin wa ma walad Allah ya ce baran rantsi da garin Makka ba ka gani annabi Ibrahim ya zauna a garin Makka annabi adam ma tukunna aya nan suka hadu da sai da wawo a jidda ko ko itin da shi ya sauka a a in kasar indiya ne ita kuma ta sauka a a a a jidda ko to anan suka hadu a arfa amma Allah bai rantse da garin ba wannan lokacin saboda girman sa bai kai a rantse da wannan garin ba annabi ibrahim ya zo ya zauna a garin annabi ismail ya zauna a garin amma duka sai lokacin manzon Allah sai ce la uqsimu bi hadha bari wala bar nan da wannan garin ba wa anta hillun bi hadha bari ma'ana ba da ba dan kada cikin garin ba kai ba ma na ba sai ce wa walidin wa ma walada kai da iyayen da suka haife ka da kai da iyaye da kai malamai sun suka ce wa qila walidin adam wa qila ibrahim wa qila abdullahi wa aminatu wa ma walada ce ittifaqan fa sayyidina rasulullahi shine manzo Allah sallallahu alaihi shi kadai ne Allah ce ya da garin garin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa tini wa zaitun wa duri tini wa hazal baladil amin garin manzon Allah da Allah wanda yake raya cewa annabi kamar sa ne yaya ƙarya ne ko sannan ba annabi ba dawaki kai ko fatan dokin da ya saya annabi Muhammadu yaki da yadda yake daga kafan da kuran da ke tashi da gumurzun da ake da kafafuwan dawakin Allah razi da su wal adiyati dabhan fal muriyati kadahan fal mughirati subhan fasar nabihi fasar nabihi ka illa lisana la ilaha illallah wannan manzon Allah mu kenan shine kadai kuma Allah yake cewa qaf wal qur'anil majid qaf din nan sayyidina Ƙarƙadi iyad mai littafin shifa yake cewa ƙasam Allahu bi kuwati kalbi Muhammadu ne ƙasin nan. Allah ya rantse da ƙarfin zuciyar manzon Allah ne. Shi da kare Allah ya ce mace wal fajr wal yalil ashr wal shaf'i wal watr wal layli idza yasr. Sai ce wal fajr na al fajr yace ismu Muhammadin ne. Bihi tafajjar kulli shay'in. Sallallahu alaihi wasallam. shi ne gari Allah ta mace wanne jami iza hawe ma dalla sa'ibukum wa ma dawi wa ma yadiku anil hawi in huwa illa wahyin yuhi sallallahu alaihi wasallam annajmu din nan sirrin manzon Allah ne har yanzu shi ne kare Allah ta mace yasir wal qur'an la ta innaka lamin al mursalin la ilaha illa Allah malaman tafsiri sun yi sabani akan ma'anar ya to suka ce Allah ya ce ya sayyidu ya shugaba kamar su Abdullahi bin a a a Sa'ad bin Abdullah Tuskin, zai su ibn Aqaillah Sakandin suka ce Allah ya yi ya ce ya shugaba. Yasin wal Qur'an da ya ce Qur'ani shine mai shaida ya ce wallahi innaka lamin al-mursalin innaka cewa kai la lamun nan ana kiranta lamul qasmi na rantsuwa Allah ya ce wallahi kana cikin manzannina Allah ya rantse da manzon Allah sallama sannan shi kadai ne kuma har yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah tabaraka ta'ala da aka taba annabi sai ce a walayli idza as'as wa zubi idza tunafas har zuwa innahu laqawlu rasulin karim cewa wannan annabi Muhammadu din manzo ne kuma mai girma mai karamci sannan har yanzu shi kadai ne da ummu jamil ta taba manzon Allah sallama sai Allah ya ce wadduha walali idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma kala kai bari ma ka ji walal akhiratu khairun laka min al ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata kafira ce ta zo ta samu sai nasara take cewa wai Allah ya manta da manzo Allah ya fushi da manzo Allah sai Allah ya rantsuwa wato in an taba annabi ka san wa yake rama mashi Allah kafin ya rama sai ya yi rantsuwa sai ce wadduha wallahi idza sada ya rantse da lokacin walaha da lokacin faduwar rana da fitowar sa yace ma wadda aka rabbuka wa ma qala wallahi ubangijinka bai kyale ko bai manta da kai fushi da kai ba ya rasulullah walal akhiratu khairun laka min al ula wallahi la ilaha illa baka ma ya sunana أحاسبه متئن شكان كدو فهو في الدنيا وفي الدين سيد إن شاء الله فازازي mai maka hasada annabi sallama sai dai ya mutu duk mai ma annabi Muhammad hasada sai dai ya mutu haka alfishu alfaza zai fada ahasiduhu mut inna aishaka an kadu rayuwanka ta yi kunci ta wahalta ta wahalta fa huwa gashi nan fa fi duniya wa fi din sai a duniya shi shugaba lahira shi shugaba sayyidina rasulullahi a gurguje a gurguje mana da abubuwa da yawa manzan Allah sallama shi kadai ne idan ka kalle shi Allah sai baka aljanna ka kalli manzan Allah shi kadai ne idan duk duniya suka zalunta suka zo gaban sa Allah sai ce na wallahi na yafe musu walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfir la wastaghfir lahum rasulullah tawwabur rahim qur'ani kana cewa baka yadda ba sunanka markus billahi allazi ka kafurta ko ba haka bane shi yasa nake ta kawo ayoyin Qur'ani kai na fasa karanta hadisan ma kawai mu yi ta Qur'ani billahi allazi la ilaha illa huwa Qur'an tun daga bakar zuwa na yana maka bayanin manzon Allah ne wannan kawai shine ha wai in mutum ya musulunta kan ba ya kukuta ba haka ne to ya labarin munafikai akwai sura da Allah ya saukar suratul mu'minun ko ya saukar da suratul kafirun ko amma ya saba da suratul munafiqun da Allah suran kafirai yayi ɗaya bisa biyar ɗin suratul munafiqun idza ja'aka al munafiqun قال لك انك رسول الله ولا علم لك رسوله ولا تب لك لكاذب اتخذوا ايمانهم رفضوا سبيل الله انه ساء ما كان يعمل كو هرجو انا تيوا واذا قال لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورايت منهم مستغفرون سواء عليهم استغفرت لهم ام لا تستغفر لهم لا لا لا ادركم الفاسقين wannan annabi Muhammadu aka taba Allah ya gudu da wannan mutanen sun yi sallah a gaban manzon Allah sun karbi kalmar shahada a gurin manzon Allah sa'annan sun yi azumi da manzon Allah sun je aikin haji da manzan Allah sun tafi jihari da manzan Allah amma suna ba sa son annabi Muhammadu kai wasu ne fa suka zo suka karɓi musulunci ana sa ba shugabanci shine sai da Umar sai na Abubakar suke jayayya a gurin sai Allah ya ce ya lazama tukatu bai da Allah wa rasuluhu ta kula na samilu inna la samilu alim ya lazama la ya lazama la tarfu aswatukum fawqa sawti an-nabi wa la tajaru lahu bil qawli kadari ba'd kulli ba'd nataba da amalu la tasrun inna allazina yaquluna aswatu rasulullah wa la lazama la qulubu li taqalu man qabla ajru azim ya lazama inna allazina inna allazina yudadna min wala dur akthar la yaqulun wa law annahum sabru takhruju la kana khayran lahum wallahu ghafurur rahim ya lazina amanu in ta'akum fasikum bi nabai la ilaha illa allah fatabayan su muka mita ta su alama fa alsu nadimin taba annabi muhammadu ne babu dadi shi yasa wallahi annabi annabi ne shi annabi annabi kawai an tambaye manzo Allah kace wallahi annabi annabi Shehu Ibrahim cewa huwa al-abdu haqqan wal anamu abiduhu saboda haka a kiyaye mu a kiyaye kayan mu kayan mu shine manzon Allah e a kiyaye mu a kiyaye kayan mu ba a taba mana kayan mu yanzu zaka ji da ake wasan ayoyin Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san ji annabi da yake da shi ko in ana faɗa in ana faɗan sa sallama da mai faɗan da mai sauraron ba a gajiya wallahi da farillan sallah mai karantawa da duk bacci ake yi saboda tsohon karatu ne amma sai annabi kullun sabo ne sallallahu alaihi wasallam kullun huwal jadid sallallahu alaihi wasallam saboda da karshe jama'a mu rike manzon Allah eh tauhidi na musulunci shine Allah ɗaya ne annabi sallallahu alaihi bawan Allah ne ko manzon Allah ne shine ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluhu karka yadda da wannan usulu salasa din karka yadda da tauhidin uluhiyya rububiyya asma wa sifat babu shi a zamanin manzon Allah babu shi a zamanin sabon manzon Allah zamanin tabi'i babu tabi'u tabi'in salafus salihin mutaqaddimin mutaakhirin da halafu da khalafu gaba ɗaya babu sai bayan wafatin annabi sallama da shekara 700 aka kirkire shi aka kawo shi wanda ya kirkiri abin an aife shi bayan hijira daga Makka zuwa Badr shekara 661 shine Ibn Taymiyyah al-Harrani wanda ya zo ya kafa ya karfafa abin wanda ya jawo aka dinga kashe musulmi a haramin makka da madina a duniya musulunci gaba da shine muhammad ibn abdul wahabi shine mai littafin muqaddasul tauhid wannan tauhidin ba na annabi muhammadu bane rabe-raben da aka raba din babu hadisi na faɗa ko hadisi kai ko hadisin ƙarya babu akai gaba da littafin hadisi gaba ɗaya gaba ɗaya babu bukhari muslim tirmidhi sai abu da ibn majah muwa da malik musnad musnad imam ahmad sunanu asanid gaba ɗaya babu ne in kuma akwai ko maktabatul shamila ka dauko Allah ka saka kawo shi saboda babu ne akan shi ne ake kokarin su manzo Allah daga karshe sakon mu sakon mu a jama'a wallahi sallahi annabi muhammad ya fi mana uwa da uba manzon Allah sallama ya fi mana komai mun zabi annabi akan kowa mun zabi annabi sallama mu haƙura da komai mun zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutum ya kiyaye mana manzon Allah mu haka Allah yake a kiyaye annabi Muhammadu in ba a kiyaye annabi ba to za a fadi a halaka kuma a je lahira a shiga wuta Allah ya kiyaye mu saboda haka babu na zan kira mutane zuwa gare shi shine lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi ya wuce tunanin mutum duk inda mutum yake tunanin girman mutum da darajarsa da kimarsa bai kai farcen manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam farcen annabi wallahi sallallahu mutum bai kai ba farcen manzon sallallahu ya fi komai ya fi kowa a kaidar shari'a musulunci duk mutumin da yake rigan annabi sallallahu yayi datti ya faɗa da niyyar wulakanci ne ko ya faɗi magana akan maballin rigar manzon salama hukuncin kisa ne a kansa shirya musulunci to amma kuma ga wayannan yara abinda suka yi a a su baffa hotoro da abu ruqayya an yi gwamnatin Kano ta fara fitar su din kama su kawai wahabiyawa suka yi smuggling din yaran yanzu suna Saudiya su wallahi smuggling din su suka yi mun faɗa nan an kama su ko a ce an yi smuggling suna Saudiya kuma ta kokarin gaya wa gwamnati cewa ai wannan ba matsala bane dan an ce annabi sallama ba ya taimako ai annabi ma ta kan sai ki a'udhu billahi wai annabi sallama wai har dan wata mata baki dan baka ya ce wai baya da bukatuwan ce kan manzon Allah wanda shine Allah ya ce wa min al-layli fatajaddi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbaka makrabbaka makama mahmuda ya rasulullahi ko ba shi bane shine shine mai shafa'atul kubra shine wanda ranar tashin kiyama duk duniya da mutane da aljanu da mala'iku da kaun da nabar da haywanu gaba da su taru suna neman ceton sa a je gurin annabi Adam yace ba zai iya ba annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa yace ku tafi gurin manzon Allah ana zuwa yace ana laha ana laha ana laha ba taimako bane manzala wani sahabi fa yazo ya samu da sallama hadisi sayyidina Anas bin Malik yace falaysa falaysa lana illa ilayka firarana wa aina firarun nas illa ila rasul yace ba mu da mafaka babu inda zamu je sai gurin manzon Allah babu inda mutane da su kama kafa su samu mafaka a kuyar da su buya a taimake su sai gurin Annabi Muhammad Islamai hadisi ingantacce na manzon Allah saboda haka jama'an manzon Allah muna kira ga mutanen Annabi wallahi tallahi mu bi Annabi Muhammad za mu kai nasara amma idan muka yi da masu taba janabin Annabi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba za mu kai ba Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya sa mu da imani abinda muka karanta tun daga farkon azumi zuwa yanzu yanzun nan Allah ya karba mana wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wanda muka yi daidai Allah ka ladan waradan manzon Allah mu annabi ya fi mana komai to Allah ya gani mun kishin manzon Allah wanda kuma zai kokarin rusu manzon sallama Allah ga mu ga ka ga su kai dauka mana mataki babu komai Saudiya ma ai musa aqidar su Allah ya kiyaye mu Allah ya mana ba mu nasara Allah ya sa mu cika da imani albarkar shehu tijani alfarman shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kullun bi amin wa antum bi khairin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a yan uwa kamar da na faɗa a wannan masallaci ne albarka akwai wani abin da za a dan bawa al'umma manzala ta salama amma mu sani masu karamin karfi za a ba masu karamin karfi su ne za a ba kuma na faɗa rabon Allah ne shi Allah in ya tashi rabo biyan da ya ga dama sai ya ba mu wannan kaza ya hana wancan kaza wani yana cewa Allah mai kashe ne ma ina ustafi mai kashe Allah ran mai bar dan dako ko ka san shine irin wannan Hausa saboda haka a akwai in ka gama in gama video sai ka fara ɗaukar kyamara a ambassador tufatin muhammad gwani ta yi mana alkhairi a wannan unguwa gaba ɗaya ko bai ba ta samu wani abu ba 'ya'yanka sun samu wasu an ba su uniform wasu ta duk dan makarantar nan ma ya samu uniform sai dai inda mun bai dawo da form din sa bai da form eh to ake gardi dai yake nan sa'annan kuma an ba an raba abinci an raba mu wasu farko kwanaki can ta bayar muka dan tsakura aka babba mu wasu a gefe gefe can site da rigan fulani wanda ba su da ƙarfi sannan an zo an bayar da masu karfin da marasa karfin duka an bawa yansu kowane ɗa sai da ya tafi da shi buhu ɗari da tamanin ta zo da shi aka raba wa al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka wannan na sallah ne abinda ake bukata kar Allah ya sa wani a yi sallah da shi ba ka fita shi kenan ka fita ka gama sai ka tafi a abinda muke roƙo shi ne da abinda Allah ya bawa mutum ya karba haka Allah ta bata ya tsara masa mun ɗan nemi wasu ɗan tsiraru da marasa ƙarfi da masu ƙarfi ƙarfi ɗan dama dama da kuma wa'inda suke ƙoƙari a wannan masallaci ne albarka suna mana iya bakin ƙoƙari da ɗayan masallacinmu don duka namu ne masallacin kuma da tafiyu ko masallacin yan zango ake cewa ko yan daura ne dan shi yawa aka kace yayi mu a kasar nan daga jirin wannan kana a sa'an nan kuma akwai mutane daban-daban akwai matan da ba su da wani abu kuma ba mazajen su wasu mazajen sun rasu to idan ka ji sunanka Allah ne baka ba awwal zaki bane mu ba ambassador bane Allah ya sa mu dace Allah ya biya bukatunmu albarka manzo Allah sallama a muna da bukatan yan agaji da Allah in an kira sunan mutum eh dole sai mun karasa ne duk lokaci da Allah rama a koma da hankali za mu kira suna sai mutum ya dan zo ya karba a sai a sa dan ayi wa ƙasa addu'a Allah ya ba mu zama lafiya kuma ba siyasa bace ba 'yan siyasa bane mutanen annabi Muhammadu ne kawai ina mutanen annabi suke ayi musu kawai da shi marayu talaka maraya talaka mai wada ga kila ka fi wani wani ya fi ka ƙarfi amma an ba shi ka kila iyalinsa ba sa garin nan an gane nufi na wani kuma za a ga an ba shi iyalin ma ba sa nan amma an ba shi mai yiwa Allah ne ya kaɗan Allah huwal mu'min wa ana al-qasim annabi ne ya raba sallama saboda ka za mu kira dan agaji sai a ɗauko mu duk abin da ya zo hannunka ka bawa mutumin annabi Muhammad za a zo nan ka bar wannan abubuwan ka zo ka yi ɗauka ka zo nan ka gani ko da ke bashi bashi bashi a fara yi da haka nan to ba komai to ka za a yi shi yanzu insha Allah tabaraka ta'ala Allah ya dace da mu Allah ya bar mu da manzo Allah sallama akwai Adamu biriji mala Adamu biriji yana nan ya kaso ya zo ne ya taba Allah kai mu kai nan za ka zo nan zai ka kai zo ni za ka miƙa ma ayin bashi alaramma bismillah mala adami mala dari kaman ta kadana ka dauka sai kawai in ka dauka eh kawai shi kenan Allah in baka iya malam ka koya malam shi kenan malam shi an gama da ne ga shi ne ina ina sama zo aji na dai lalla ɗaya kawai ɗauka ɗaya kawai akwai mala inusa sauri sauri sauri Allah dole a kira ya yi sauri saboda lokacin sallah. Yawa. Yana gocewa ko ana daɗewa ne. Nan za ka dawo malayin nan. Nan za ka dawo nan. Bismillah. Rike rike rike ta za ka rike saboda annan mamun. Ya kalle ta. Sai kawai masha Allah. In ka ɗauka ka sa ɗauka next. Abdullahi Auji Abdullahi Auji in yana kusa da sauri a yi seven times saboda lokacin sallah kudan matsa kaɗan afirka makalla saboda wucewa kar su ture wani abu kaɗan yi hanzari mala Abdullahi baban gida shafshaf ko za ku koma tun ne baban gida daidai nan zai fi mace ko? to bismillah an gama Masha Allah. Next. Malam ka rike kiran suna mana. Aisha mai kitso. Aisha mai kitso. Da zo ba zo karba mata. Zo ka karba mata. Ku dan ba da hanya a nan gurin don saboda za su zo su karba din yana da kyau. A fama ake da rayuwa aka ce sosai. Masha Allah. Allah ka rike kiran suna aka ce. Abdullahi ne shayi ba nan bismillah bismillah bismillah kawo wala bismillah shasha shasha gama sai malam habibu wani zai karba isa zo karba mata akwai malam kabiru wa malam kabiru na'am aram aram shi qur'ani ne numfashi ne ba sani ba afwan insha Allah na'am sai malam kabiru wani yazo da Allah malam kabiru da wani kuma ina fuska ni ba san me sani ta wani Allah sarki malam shafiu liman sorry, sorry, sorry, sorry. Malam Shafi'u daga nan akwai Isiyaku Ibrahim. Isiyaku Ibrahim bayana? Tsallake shi next. Mamuda Isiyaku. A ɗan hanzari. Daga shi kuma Abdullahi Abdullahi ya shirya. Abdullahi Abdullahi ya shirya. baya kusa ne na'am a ɗanyi hanzari na'am kalli kan kalli wancan na ce ka dawo tana ba wani matso matso kusa da lafi aram aram abdullahi abdullahi maza maza maza ku yi sauri ku aje anan abu anan ku kawo su nan abdullahi daga abdullahi abdullahi kuma yusuf abdulkarim ya shirya shi ma ya matso kusa wancan za ka Allah baban gida ragin sana an gama ko sai wa muka kira yanzu Abdullahi Abdullahi ya karba Yusuf Abdul Karim sannan Abdul Hadi Sa'adu shi ma ya shirya miƙo miƙo da sauri ina abdullahi ina yusuf nan to waye ne yanzu kai ne waye abdulhadi to abdulhadi a guda idan mai shi to mun yusuf abdulkarim abdulhadi sa'adu mun bashi ko ita ya ku isa na'am sai shamsuddin ibrahim shi kenan Shamsuddin Ibrahim sai Alhaji Saminu shi ma ya shirya Shamsuddin ku dan yin hanzari kamar maza amma kuna abokan mata kalli wancan kuma zo nan to rike rike rike ki hannu an gama ka dinga magana baban gida Malam Musa Malam Musa na'am daga nan kuma baban Ismail ya shirya shikenan ba da shirya kai ba wasu za su samu ana next Fatima Abubakar Fatima Abubakar nan ku dan bada hanya ana ina Fatima Abubakar to wa Lala duk wanda bai zo ba kar ma kawai a tsalace shi kawai it's not serious aikawa ne bata lokaci ne su sai an gama ta sai kuma Fatima mu gira ko Aisha Abubakar dubin zo ba sun zo amma wanda suka roda zunan ne kawo to sun tafi can wa zai kai musu can next wani ya zo karɓa musu da Allah ko dan agaji suka zo mana to rike mun haka rike rike rike kai wancan a samu wani mana daban a samu wani daban da Allah maman arabi ne da wani abu ne a samu babba da Allah wani yanzu kai na suru zo nan a shilala babba muke son ba ba yaro ba ok zori ki haka maman arabi maman wani ne shugaba ba je ka an gama da shi munazzama ware karba zo mana kai kai wannan baban nan yana kokarin zuwa kuma sai munazzama tu karba kai din sa'annan akwai isa haruna sai malam alkasi shi ma ya shirya bismillah bismillah ina malam ai wane Isa Haruna baya nan ina ustaz zo ai abokin ka ne ai abokin ko ba shi bane mai gidanka kuma mala alga oga alga bismillah maza maza maza maza maza ustaz an gama da kai ai Burkina Faso ya oga ya kai shi an gama? na'am sai a malar rayanu mai yaran takalmi sai magana ba sai a malar alhassan kwa malar alhassan sunla ai tasowa da kai arama ita da sunanka daga nan haruna shehu shi ma ya shirya an gama baba mai ruwa kyau babanka baba mai ruwa sai malam suleiman mai takalma amin amin kalli wancan yana na waje amin saboda annabi malam suleiman
karin ma kamata a ce wasu farko bai dinga yi ba mun ta farko ne daga wani malam ke ce za mu kuma da eh ba za ba shi ne ba yau ga da yau wasu ba da kuma ta farko da farko ne daga yi ba kare da da ba ko ko da ba ka ko kuma mun ka gani mai shafi da zo mana ina malam Wala Abdullahi zo. Na'am.
kuma ga umar din da ke rubuta kuma eh ya rubuta ko kuma ya rubuta shi
Na'am. Sai Malam Suleiman an karɓa bashin ko? Sai waye kalma kuma waye kalma kalma ai. Oke daga kalma. Musa Adam. Kalli kan. Eh ba shi wannan ka taɓa wancan. Kalle ni kawai ka kalli wancan. Ka dinga magana baban gidan ka gama. waye muka ba yanzu sai Muhammad dan Fulani waye Muhammad dan Fulani a ba kai bane a a ba shi bane ni na san shi bai zo ba kai baban wa'annan yaran da ba su lafiya na na yawa to ba ba shi an canza ba su ta dauka shi ne sai bai zo ba to kawai next za mu ga wanda Allah zai ba Maryam Yahaya. Ok, Musa Muhammad dan Fulani, kai ne Muhammad dan Fulani? Kai ne Muhammad dan Fulani? Me sunanka? Musa waye? Musa waye? Musa Adam, ok na baka ai. To, bismillah. na mamanka ko? na'am sai kuma Musa Umar Musa Umar wannan ne dan Nijar din buzun da kace din Musa Umar kawai na Musa Umar din ba ka san shi ba amma shi kuma bai kamata da baya kaga ma ya dinga yin magana sai malam nuhu kano bismillah ta so ta so an gama sai malam daha malam daha ok to ma shi zuwa karɓa masa wance zai karɓa masa ma shi ya karɓa sai zo malam daha na ce wani bai turo shi ba shi kenan malam sani malam sani kalli wanta na'am sai malam muhammad manir wai muhammad manir malam manir na'am sannan akwai hurera haruna hurera haruna ta zaku hurera wa zai kama hurera ɗin daga nan akwai aliyu zaria ba za ka kama shi ba sai dai zo da kanshi shi kenan iya wa'inda sunan su kenan akwai sauran guda nawa kawo su to ba ya mana sunansa ba ba na yace a rubuta mun sunaye sunan da aka rubuta ne shi kuma wanda Allah ya ba shi ya ba wai malaiku eh yes yes yes kawo ba malaiku na yake malaiku kawo na ko karba masa Nura, complain. To, baya bukata. Malam kai zo tunda baya bukata zo kai. Shike nan Allah ya bashi. Kuma tsawar. Maza, Aisha. Zo Nura. Sai waye. Shike nan ya kare? to sai waye wane ka ganci wani idan aka maka Allah an gama da shuke ka sai waye waye ne ake ganin kaman kaɗan na fi shi kuɗi eh bismillah to na yi na yi na yi bari a ba mu wannan shikenan ya isa ya hakuri ko a ba mu wannan kai ne yaran ka ba lafiya ko adamu eh kalli nan karki hannu biyu karki kalli hannu biyu na kare ko akwai saura ya haka akwai saura to Allah kai gaban manzon Allah Allah ya saka ma kowa da alkhairi Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi albarkacin manzon Allah a'a sallallahu alaihi wasallam zamu zamu kira malamai su mana addu'a da Allah na malam Kabiru yana kusa zai mana addu'a da Allah da mutum uku wutiri a yi hakuri ana jinkirta sallah ai ba ba ba wani abu bane ka san masallaci mai yanci a garin na masallaci ma ya tafi ne suna masu yanci na masallacin ba yanci liman din masallaci fito fito fito fito karba ma akara kallai mana addu'a ka matso kusa malam ka matso ka matso kusa sallallahu alaihi wasallam amin yawa ya tashi ɗayan ya amin irin addu'a shasha ɗin amin ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya shauki da amin amin amin saboda annabi amin amin saboda manzo Allah Allah amin amin arama ati asatul fati bila la mala mala mala kana bari amin bijaya rasulullah amin amin amin آمين آمين فاتحة الحمد لله sannan a ƙara na mala yusuf wanda bai alala bai ana kira suna da za a gani mala yusuf bai na to mala zo ka mana kai ma irin fatiha fatul fatiha din irin shaf shaf din mu yi wutiri mu yi wutiri amin الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك آمين آمين يا رسول الله آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين أكرمك الله شاشة بعد دعاء آمين آمين إلى الله جلاله آمين
اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين آمين الحمد لله دعاء ai mun kai mun dauka yan salatul fatiha sai sai yan ibrahimiyya ne na'am ah fatiha suratul fatiha zai cika mana Allah ya biya bukatar kowa Allah ya cika mana muradan mu wannan bayan Allah da suke daukan dawainiyar mu a suke taimaka ma ƴaƴan mu da talakawan mu da ƴan uwan mu mazauna a Allah ya saka musu alkhairi mu musulmai ba ma ware wani mu abin da aka koya mana kowa dan uwan kowa ne walakar karramna bani adama wa hamalna fil barri wal bahr aka aka koya mana saboda haka muna godiya wa Allah tabaraka taala da mutanen manzo Allah sallallahu kuma muna na godiyar mu zuwa halaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya mana sura da'ima wannan baiwar Allah ambassador ta Fatima Muhammad gure take ta kokari irin wannan Allah ya karfafe ta ya taimake ta ya agaza mata albarkan manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya mana sura da'ima da ita Allah ya mata ita ma bukatanta na zahiri da na batini albarkan manzon Allah sallallahu alaihi فاتحة صلاة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن صراط المستقيم صلى الله عليه وسلم آمين كفاك ربك من كفيك وأشهد أن كفاك من كان من كرك يقول كرك كرك في كرك لكن نشرك من كلك لك فلك كفاك ما بك من كفي قربتي يا كوكا من كان كبر فلك اللهم صل على سيدنا الحمد لله رب العالمين akwai sarki zaki ɗan keke wanda muke karatu a shafinsa tun farkon azumin nan muna roƙo Allah tabaraka taala ya karfafe shi ya kuma ya tance zan ba Allah malai Yusuf ya mana addu'a irin nasu na malamai irshad ka kan Allah kan kula ba shi wannan kasu da Allah ya biya masa bukatun sa inda ya tsaya akan lamarin mutanen Annabi Allah ya tsaya masa amin amin amin amin amin آمين آمين آمين آمين آمين آمين أكرم آمين ba ku da bakinka malam ba a ji ku da bakinka amin amin آمين آمين آمين آمين آمين فاتح الحمد لله الله يسامو داشي تبا من